بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه بركة مدساك سادوا أيامتون ونوني بتار الخير دا البركة na lahadi daren litinin sha hudu da wata na rabi'in al'akhir bayan hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da shekara arba'in da biyar wanda ya dace da ishirin da tara da watan goma miladiya dubu biyu da ishirin da uku idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na matnul iziya a wannan masallaci mai tarin alkhairi da albarka na annur da yake wannan gari mai tarin albarka na tawa jamhuriyar Nijar. Yau za mu tashi darasi na 25 a jerin darasin da muke gabatarwa, wanda wancan satin mun kai ƙarshen abin da ya shafi babi na sallah. yau za mu tashi akan babi kuma na zakka da yardar Allah subhanahu ta'ala. muna fata wa Allah subhanahu ta'ala ya muna jagoranci ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta da kuma nuna muna ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata Allah subhanahu ta'ala ya dacar da mu ay malike cewa albabu thalis babi na uku babin farko shine babu tahara babi na biyu shine babu salat babi na uku kuma shine fi zakati a cikin bayanin zakka wanda kusan wannan karatu ne wanda ya karanci wanda ba a cika malamai ba suka maimaita karatun ba akan zakka wala Allah saboda ba kowa bane yake da kudin fitar zakkar ko kuma yake noman abin da zai fitar da zakka amma a wannan karatun da yardan Allah za mu gano akwai mutanen da sun cancanci su fitar zakka ba sa fitawa Allah subhanahu wataala ya datar da mu مالك تشوا وهي عبارة عن مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا في زمن مخصوص يصرف في جهات مخصوصة إذا زكاه مالك تشوا زكاه وصدوكيا ce da ake karba wani abu ne da ake karba na dukiya ke bantatto wannan dukiyar keɓantarta ana fitar da ita ne ko ana karɓarta ne daga wasu dukiya da suka kai nisabi suka keɓanta idan har abin ya kai kwatankwacin abin da ake da bukata kuma a lokaci wanda yake keɓantacce sannan kuma za a bayar da shi ne da wasu mutane keɓantattu ashe zakka bayani ne akan wasu dukiya da za a waro cikin wata dukiya wa'annan dukiyar ba za a waro ta ba sai in ta kai wani yanayi mizani da Allah ya shar'anta kuma idan aka karbo za a miƙa ma wasu mutane suka cancanci a basu wannan dukiyar sannan kuma a lokacin da ya kamata a bayar da ita da wannan ne malamai suka ce ita zakka akwai karatutuka da dama a kanta wanda ya kamata duk musulmi ya ya san ya san da wannan karatu abu na farin zakka rukunci daga cikin rukunin musulunci hadisin abdullahi dan umar ya tabbatar da wannan ubangiji subhanahu wataala ya sanya zakka daga cikin arkanul islam kamar da abdullahi dan umar yake cewa annabin Allah ya ce buniyal islamu ala khamsi fa zakar minha ita'uz zakka sai annabin Allah ya ambaci bayar da zakka sannan kuma duk wanda Allah ya baiwa dukiyar fitar da zakka bai fitar da ita ba to yayi babban laifi a duniya idan ya je gaban Allah dukiyar da ya tara bai fidda mata zakka ba wannan dukiyar Allah zai tara ta wuri daya sai a yi maida ta a matsayin wuta sai a yi masallalas da ita masallalas ko masallalas masallalas ba abinda ake cewa lalas eh ai mai azaba da ita amma ta hanyar dukiyar kamar yadda ka san makeri makeri yana zuga wuta yana zuga wuta ta kama sai ya sa karfe ya gyara abin da yake gyarawa da shi to ita wannan dukiya ta za a konar sai ana masa azaba ana narka masa a jiki misalin ka ce a ɗauko roba roba sai a kunna mata wuta sai a dinga tararawa cikin mutum ana ƙona sa da wannan dukiyar haka za a yi wa duk wanda baya fita da zakka a gobe alkiyama sannan kuma akwai wani maciji da zai sare sa wanda maciji ana ce masa aqra har da kahonni gare su ma wannan mako wannan macijin zagazagin su haƙoransa daga wutar jahannama aka yi su kuma Allah ya keɓance wannan macijin ne musamman da wanda baya fita da dukiyar zakka mun bayyana jama'a daga duk wanda Allah ya ba abin fitar zakka to ya zan wajibi ya bayarwa ya bayar da wannan zakkar to ita kuma zakka ana fitar da ta ne cikin ababe abu guda hudu kamar haka abu na farin abin da ya shafi dabbobi dabba dabbobin ni'ima ai guda hudu ne ko guda takwas afuwan da rago da tinkiya da akuya da bunsuru da kuma sa da saniya da mi raƙumi da taguwa wa'annan ana fida musu zakka amma da sharadi sai sun kai wani adadi na musamman ba haka kawai ba dan ka tara raƙuma zaka fitar da zakka sai wa'annan raƙuman sun kai nisabi ko za mu zo mu ga menene nisabin raƙuma menene nisabin shaniya menene nisabin tunkiya da akuya dai kenan abu na biyu abun da yake fitarwa daga cikin ƙasa duk abun da ke fitowa daga cikin ƙasa wanda ake nomawa bangaren abun da yake fitarwa daga cikin ƙasa bangare guda biyu ne a ji malamai akwai abun da ruwan sama sai an shayar da shi akwai abun da kuma ba a shayar da shi ba kai ba ke shayarwa a misalin yanzu noman rani da ake yi kaga yana bambanci da noman damana sau da lokacin damana Allah yana ruwansa ko yana samkar da ruwa daga sama amma lokacin rani in za a yi noman rani sai mutum ya yi amfani ya jayo ruwa daga rijiya ya shayar da wannan wannan shukar tasa to kowanne daga cikin abin da aka noma to akwai irin abin da ake bayarwa na zakarsa kun bayanta daga duk abin da ke fitarwa daga cikin musamman ma abin da ake ake iya taskancewa ake iya ajiyewa to ana fitar masa da zakka za mu zo mu gansu su ma abu na na uku abinda ake fitarwa zakka shine dukiya tsabar kuɗi ƙasa tsabar kuɗi ƙasa za mu zo cikin karatu mu ji idan mutum ya aje miliyon nawa ne ko jika ɗari nawa ne suka kai nisabi kuma nawa ya kamata ya fidda hukun fahimta sannan kuma abu na hudu shine urur tijara ababi na kasuwanci akwai wani yana da gidaje na kasuwan gidaje na haya amma baya fitar musu da da zakka wani yana da karuka yana da kare sun fi a kilga amma sai ce ai ba kudi bane kasa wasu daga wasu daga cikin mawayanta wai suna ganin kamar za a yi wa Allah wayo kul atu'allimuna Allah bi dinikum wai sai ga mutun saboda bai sai hidda da zakka sai ta sayan karuka ai ba a hidda musu waye ga maka ba a fidda wa kare zakka kun fahimta shi urudu tijariya harka ta kasuwanci shago ne ko kamfani ne enterprise ka kuka ala ita ma ana fitar mata da zakka yanzu da za a zo mu hadu mu sa hannun jari a wani kamfani mu kasuwanci na musamman sai mu ci zamu bude gurin ba da motoci haya to wayannan motocin za a zauna shekara in ta kiyo a yi lissafi a ga a ga shin sun kai nisabi in sun kai za a cire zakka a fitar da abaiwa wanda ya kamata abaiwa kun fahimta to wayannan su ne ake fitarwa ake fitar ma da zakka Allah subhanahu wataala ya datar da mu to sai kuma gaba ta gaba su wayannan zakkar in aka hito in aka fitarwa aka ba wa ya kamata a baiwa wa ake baiwa zakka su wa ke cin zakka su wa ne musulunci yace a ba su zakka kuma su wa ne bai kamata ba a ba su zakkar akwai wanda ake ba zakka ba su cancanci a ba su zakka ba daga cikin irin abin da ake a garinmu sai dai mu roki Allah ya shirye masu kudinmu Allah ya sa su gane Allah ya sa su gane shine sai ka iske aboki da aboki suna kasuwanci tare watakila ma shi ya fi ga kudi amma idan ka tashi fi da zakka sai ka baiwa matarsa ko ayyansa ko kun baita aboki ne da aboki suna tare ana kasuwanci sai ɗayan ya fitar da zakka sai ya baiwa abokinsa ya ba abokinsa ya ce wannan naman namadan ne da yara zakka ce na fidda shi ma in ya fidda sai ya ce to akwai wanda musulunci ne shar'anta yace ga su sune za a bai wa zakka in kuma baka bayar ba to kuma tsakaninka da Allah subhanahu wataala ne haka mutun na farin Allah ce innamas sadaqatu lil fuqara'i da farin talakawa da ba zakka in babu ka cikin takwas kin nan Allah sai yake hakuri idan baka cikin mutun takwas to ka hakura kawai eh mutun na farin sune al fuqara'u talakawa waye talaka sai ya fito ya nema sunan shi talaka in ka tashi fitar da zakka shina da haƙƙi na ka fitar ka bashi zakkan kuma za mu zo mu ita zakkan ya ake raba ta kuma waye kamata ya raba zakkar ko kun bayyana dan ita zakka ba yana kaga dama bane kawai kake tai ka tai mutane jika bibi kana ganin kamar ka taimaka musu kawai bannan suna a'a eh alil qardani yake cewa mafiya yawan masu kudi ba su gano ba miye manufar hitar da zakka wanda akwai bukatar mu san jama'a menene dalili ko manufa ko hikimar da Allah ya sa a dinga fitar da zakka masu kudi su dinga fitar da zakka suna ba talakawa shine dan ayi maganin talauci ku tsakanin ku da Allah in tambaye ku yanzu zakkar da ake fitarwa a irin kasashen mu nan dan Allah ana magance talauci wani ko zakkar da za a bashi ko tukunye gida ne ba ta azabai tukunya ma ba ta azaba wannan ba zakka bace da idan zakka so ake in aka baka falan kawai ba kai baka fitar kawai eh kaiwa kawai aga kawa da hitarwa to amma ai kuma masu kudi ba za su rusu yaka ba saboda ba sa son akai kudi bai ci karatu ne Allah ya dace da mu saka na farin talakawa wanda bai da abincin shekara wanda bai da abincin guni sai ya ne ba na biyu wal masakin da miskinai miskini shine duk wanda ya aje abincin shekara wanda shi na da abincin shekara ma da shi yana da abincin shekara yanzu misali kamar funks duk functional miskini ne duk wani duk wani functional miskini ne saboda shi ba kullu sai watan ya mutu ya je kafin watan ya kare to ya ma ciyo ya shiga cikin wani an ciyo bashi ba ka bane daga yana karɓa me zai ba masu kayan abun ne su ma suna cikin wanda ya kamata ka sa akwai nufa kusa ya ce malam ku ji tsoron Allah ce ba kuma masu kuɗi wa su dinga wa zaka na ce kai baka cikin wanda ya kamata a ba zaka ya ce wallahi al'adun malam ina ciki na ce ta ina ya ce Allah ce inna inna masadaqatu lil fuqara'i ya ce wal masaki da ce ni ina cikin miskinai ina cikin miskinai daga duk wanda ke da abincin shekara masu rashin miskini kuma za a iya bashi zaka miskini sai wal amiluna alaiha al amiluna alaiha sune wanda suke aiki dan zakar masu hidiman masu kokarin tattaro zakar misali wanda zasu zo shago su yi lisafi a zauna a tsaya a lisafi kaddarorin da duk mutun ya mallaka ko kuma a'a in akwai auqaf akwai irin me yake da suna akwai wizara ta shu'unud diniya a minister ta harkar addini sai a ce in aka tattaro zakka ita ake kama ta raba kamar da ake zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan zamanin annabi fa shi annabi ake kama saka duk wanda ya fitar da zakka zai kawo ne majalisin manzon Allah kuma wanda suke kauye sai annabi ya tura sai a ce ala bin je can wancan gari ka azu zakka ala ba je wancan gari dudu je can sai suka karbo to su suka je suka yi wannan aikin in aka zo raba zakka sai an hidda musu suma suna cike suna cikin al'amiluna alaiha eh suna cikin al'amiluna alaiha saboda sun wa sun yi aiki da wannan zakar ko kun bayyana sannan ai kuma yanzu ai kaida ce ta rayuwa shi bai kudi ba ma sa shi wannan aiki ana dibi wanda ke da bukata ne saboda shi ma ya samu ko kun bayyana eh ana dibi wanda ke da bukata dan ya samu mutun na nawa kenan na uku wal muallifati qulubuhum da wanda kuma shi shi shi da shi a taimaka lisahi kusa akwai wanda kafin a fara hidirar zakka shi har ya kasa ya kwashi ya dan fara zuciyar shi da wannan kudin wallahi akwai da har bashi yake ciyowa saboda watan hidda zakka ya zaka na wani sai ciyo bashi an da wani labarin wani cizo akwai wani alhaji ya tar yana bashi zakka to ana bashi bi dan kabri kabri shi kuma ka san da cizo shi kullun tunanin sa a samu dai kad a waye gari babu abin da za a ci a gida to in ya in yasu wannan kudin suka shigo sai ya sai hatsi ne ya jirge gida ko dai bai kwadara akwai ne kudin akwai hatsi za a diba a yi hura wannan wata shekara sai alhaji ya rage yan kudin da aka ba shi aka rage aka raba biyu da aka kawo da tizo ya kilga shi kuma yayi program da su yace ba wanda aka aiko me da mai kaya ne kace wallahi alazim baka da lisahi ba eh amin ayo ne a cikin muallifat wanda shi kawai in ba abun in ba ba su ma matsala ce to ana ba su don gudun matsalar wala Allah wani ki watsila wani kirista ne to irin wannan sai a bashi zakka dan ya don ya tsara shiga cikin musulunci hukun baita sannan kuma wafin riƙabi da kuma wanda bayu mutum ya hijja zakka sai ya sai bawa ya inta shi cikin zakar sai ya inta da bawa ko ya ga wanda ke mukatab wanda aka saba kuɗi sai a ce wannan bawa ne mai gidan shi ya ce ya bada miliyan ɗaya da rabi sai ya zama tuɗa sai ka fitar da zakka sai ka biyar wannan miliyan ɗaya da rabin nan ka fanshe shi ya zama tuɗa to ana yin wannan shi ba wannan bawan don ya samu libertaking saboda shi esclave ne bawa ne ko ta saboda ya samu liberté sai ka bayar da wannan kudin don ya samu incin kansa kun fahimta ko shi ma ana bashi zakka wal ghamirun da kuma wanda bashi yema yawa wanda bashi ya kora ko za akwai wanda yanzu misali mutum ne yake kasuwanci sai bashi ya abun nan kinsa bashi ya yi masa yawa har aka kace ba shi kaya aka kenan har ya zama to yanzu bai ma sana'ar wasu ma saboda bashin yayi wasu su bar gari ko to irin waɗannan mutanen musulunci ya yarda kai alhaji in ka fitar da zakka ki nawa ne ake biyar wani sai a ce miliyan 10 sai ka ce gashi nan ka biya masa saboda Allah da ya san mutanen da ke cikin karkashin sulocin da yake kasuwanci hukum baita so ake a kafa mutanen saboda su ma su kula da wani kuma wallahi alazim da masu kudin sun fahimci wani abu ko da su wuta shine ayi kokarin a kafa mutane a tasa mutane in misalin yanzu sai mutum ya fara zakkan miliyan 100 zakkan miliyan 100 sai rawa ta gida 10 bilan nawa kenan 10 10 sai ya samu mutum 10 sai ya ba su yanzu cikin dangin ka masu zawwa masu zawwa su kawo kuka kaga za a rage maka wani shashi ko wani zai tare wata matsala ba sai an zo wajen ka ba kuma da ikon Allah cikin waɗannan mutum goma da ikon Allah mai shekara mai zawwa shekara in ta kewayo wata ta kewayo sai an samu wani zikar da zakka cikin su ko ba ka bane shi ma kaga ya kafa wani haka ake so a ta dasa mutane shi ne manufar hako amma mai so kawai ake wai ka cika goshi wani kawai an bashi ma an yaci dan kaza sun kai ba zan ba zakka ba shi kawai mun bayyana to haka alghamiru da wanda bashi yawa yawa akwai wani ya zo wajen mai bashi mai shago amma baya sanya ya ya biyo ta hanyar saboda bashi ya masa yawa ba laifi alhaji idan ya fitar da zakka sai ka zo wajen mai shago ka ce alhaji wani ilgamin duk wanda ya ɗauki bashin abinci wanda ya ɗauki bashin abinci abin da zai ci wai ba kaya na more rayuwa a'a abin da zai ci da iyalinsa ilgamin mutum nawa ne imin lisahin kuɗin su to alhaji ka ji tsoron Allah duka wa'annan mutanen ga kuɗin su kaza goge na biya musu a cikin da sabon lisahi ya halitta ai wannan mu wasu ba a yi sai a tabaka da jidali wallahi shi yasa kullum masu shaguna sabon kai da suke sawa saboda ba masu ba suna cewa a soke wani lissa a soke wancan lissayi sai ka ce a lissa maka dukkan yin nan gaba ɗaya nawa ne alhaji duka kayan na miliyan bakwai ne sai ce miliyan bakwai ce to a gaba ɗaya a kone sa na biya shi kenan kawai an wuce wurin ana haka nan musulunci ya karanta shine alghamirun wa fi sabilillahi da wani suka suke suke daga kalmar la ilaha illallah suke suke yada addini ta hanyar ta hanya guda biyu ko ta hanyar doka takobi aka aka yaki kafirai ko kuma ta hanyar su zo cikin masallaci ne ko makace suna karantar da dalibai sai shi ta ko malai ya ce a dinga ba malamai zakka ni ba ba abin da nake so shine kowanne malami ya kahu da kansa ka zauna ka zamanto kai ma kana fitarwa wannan shine kamata wallahi a dinga yi amma in kaga malami ya tashi na tare da lissahin zakka wallahi an tayi an bar shi yanzu duniyar yanzu ta dawo hannun malamai eh malam kawai kai karatu kuma ka nemi kuɗi eh kuma ka zo kawai ka karya hula ka ta innal hamdalillah shikenan kawai to malamai na islamiyya da suke karanta da diyanka addini yanzu fa akwai wanda fa sai shekara wallahi bai kuɗin makaranta ba akwai wani dan wawa mai na tare shi ce malam ni makaranta ta na kai kusan mutum su yi 200 dalibai sun yi ɗari biyu ɗalibi sun yi ɗari biyu amma ya ce wallahi da kyar wata ya mutu amshi shika talatin da kyar wata ya mutu amshi shika talatin ya ce wallahi ba taɓa ta shika talatin ba ya ce yau shekara ta dire na karantarwa makarantar rana guda a zo wuni guda a ce gashi a amshi tarantu ya ce wallahi ba taɓa ba kaga in ka hido irin wannan in ka zo kawai sai ka ɗan daidaita shi ma ya samu ya daidaita ya gane saboda ni gaskiya kawai ba na ganin malami to ya zaura ta karantarwa baya da baya kula da isa saboda akwai wani abu da ake zargin wasu ustazai da shi shine tauye haƙƙin iyali kamar ana ganin suna cikin rayuwa ta kaskanci ba walwala shi kuma Allah bai rubuta maka dole sai kai ustazanci ba ba wa'azi da karantarwa da bada sallah ba dole bane yin sallah su shi yin su shine dole yin sallah ne dole amma a ba ku sallah ba dole bane ko kun bayyana in har ba da sallan zai tsayar da kai daga neman kuɗi ko ba mai tallatawa sai ka aje ka tazo neman kuɗi kawai shikenan in za ka buɗe makaranta uwaye ba su iya ɗaukar yauninka da iyalinka sai a dawo matar malam wai har ta yi aihu gidan malam abin ban haushi da take ci ko sai gaske wai tsohon tuwayi za ta ɗauko ta sararar ko farin ciki ko ana jin daɗi saboda babu abin babu ballo ta ƙila ragon ma sai ana gobe suna ma wallahi sayar sayar da za shi nemo ragon sai can Allah ya kawo mahita kuma ana gani amma kawai kai mata ka ta aihu ka yanke rago hudu ga wai dan marikin sa kayan ke sannan kuma gashi an yi an samu an hida na brochet kuma dan iskanci sai ta kiran malamai a ce ku zo ana gaita ko walima ana bata musu da rai wannan wannan kawai ta'addanci ne malamin diyar ka yana kwada danka alqur'ani ba kai kyauta musu riga ta duk ta koki bayar da kai kul danka yanzu akwai wanda bayaran da in ba ta in ba da Allah ya gyara da sa ta ni a makarancin ne ba to billahi allazi wani ma an yazo makaranta abun kallo ne saboda kullum akwai yaron sai shi wata guda yana sa tawayi bi canza su wallahi amma ya gano malam sai sati da riga guda kuma in ka tashi bashi kai uban sai ka tsuwa da riga sakatan ka bashi ta kana na cewa ashe dan ka malamin ba kowa bane to malam kakka tsara ka jira sai an baka kai ka nema in ba su ba su aka she makaranta su kai zuwa da kudi tare da Allah Allah bai tambaye duk wani malami a duniya dabi bai karantar ba Allah ha karantar dokai yau ne iyalinka shi ne wajibi kanka da karantar da su kai kowa shiga da nashi yanzu da za a ci duk malaman islamiyya su yi garem su ce sun bar karantarwa tsakaninku da Allah ya al'amuran zai kasance billahi lazi wani sai ya koma wajen Allah bai iya karantar da shi alifin ba wani sai ya koma wajen Allah bai iya koya masa dan sa alifin bai iya ba bai iya ba shi kansa ba ma iya ba Allah ya datar da mu haka wa fi sabilillahi da wanda suke cikin tafarkin Allah suna taimakawa addinin Allah wannan sune wanda ya kamata a baiwa na takwas shi ne ibn sabir matafi wanda ke cikin bulagoro guzurinsa ya kare to shi ma ana ba shi zaka wayannan su ne mutane guda takwas da ake baiwa zaka talaka miskini wanda yake aiki don dukiyar zakar wajen ita da bawa wanda ba shi yawa yawa sannan kuma wanda ke cikin taimaka ma addinin Allah da kuma wanda yake ya zamanto ya rataye zuciyarsa yana son wannan kudin da kuma wanda ya zamanto yana dan hanya ne su ne wanda ake baiwa zakka guda guda ta su Allah ya datar da mu to mu koma karatu malai yake cewa tajibu al-hurri to wa ke fitar da zakka da farin zakka wajibi ce akan al-hur da babawa ba al-muslim muslimi zakaran kana am unsa namiji ne ko mace saghiran an kabira yaro ne ko karbi ko karamin yaro misali sai a ce ga wannan yaro shekarar shi shida kaga dai yaro karami ne ko amma babansa ya mutu ya bar masa biliyan hamsin tala ƙarami ne ƙarami ne wanda babba ne ko kaga zakka a dukiyarsa ta halitta fitar da zakka ya tuna ana juya da ita za a fitar masa za a fitar wa dukiyar zakka in ta kai ba a cewa a ai shi yaro ne bai balaga ba a dukiyar ake dibawa ko bai ta ko masha Allah ai shi ne wani malami ke ce muna ai ya ce wane kogoye kake yana wani mai kudi ne shi kogoye kake kai ba marayi ba ne da abinka eh aqilan am ghayruhu mai hankali ne ko marar hankali ya zama to mutumin mai hankali ne ko marar hankali in dai akwai ƙasa akwai abu ƙasa eh to za a fitar zai fitar da zaka ko za a fitar masa ko mun fahimta za a fitar masa eh fanisabu zahabi 20 dinaran nisabin zahab zinariya zinariya shine mutun zai bada nisabin zinariya 20 dinar dinari 20 amma ita kanta dinari akwai abin da ake da bukata ta kai in ta kai wannan sharuɗin ta kai wannan abun to lokacin ne mutum zai fitar da zai fitar da zakka yanzu misalin dukiyar mutum ana lissahi da in za a kilga kuɗi na zakka to dole sai an san farashin zinariya a kasuwa a ƙasar nawa ake sai da zinariya ko kun fahimta abin yana da alaka da saboda ai da annabi sallallahu alaihi wasallam bayanin zakka to ba kawo zancen kuɗi ba sai aka auna da mi da zinariya ce ake aunawa to ita kuma zinariya to sai an samu abin da ke garan 85 idan idan idan aka samu kudin da ya kai garam 85 to wannan kudin za a fitarwa zakka so ya ce sun kai nisabi mun bai da sai a ce wannan kudin sun kai malam zamu zo da karatun zamu fitar da yadda ake zakkar wannan na ka misali ne idan zina ta kai kilo gram gram 80 da da biyar to lokacin za a fitarwa da zinariyar zaka sai a auna kudi in kudi ne to sai a lisa sai a hidda rubu ushur ɗaya cikin goma za a fitar za mu zo mu gani da haka malaki wani sabul waraqi mi'atani dirham misalin warqa kuma shine dirhami dirhami 200 wal wajib fi zalika rubu dinar abinda mutun zai fitar shine rubu dinari sai to nawa ne rubu dinar shi ne ɗaya cikin goma ɗai cikin goma wanda shi ake fitarwa ɗai cikin goma shi za a fitar kuma sai wace idan balaga haulan kamilan idan ya kai shekara guda idan abun ya kai shekara guda wa kana milkan kamilan kuma ya zamanto mulki ne mallakin wani mutum ne dole sai ka baka fitarwa dukiyar wani zakka idan ya zamanto dukiya ba ta ka bace ba ka fitar da zakka shi zai fitar wa dukiyarsa zakka ko kun fata yanzu misali sai sai azamu al'amin shago sai azamu al'amin shago sai dukiyar ta kai nisabi shi ba wanda aka azawa shagon ba shi ba zai fitar da zakka shi mai asalin dukiyar shi ne zai gama da duk abin da ya mallaka sai ya gama da wannan shago ya fidda masa zakka ko kun fata to kuma sai abin ya kai shekara to ya ake nihi da shekara ana nihi in ka fara kasuwanci yau yau ba muna misali a ce yau muna 29 da watan oktoba ba sai a ce yanzu 20 da watan oktoba mai zauwa za ka fara za ka yi da zaka la ba haka ake nihi ba yanzu ka fara kasuwanci yanzu ka fara kasuwanci ko sai aka kai shekara ta kewayo shekara ta kewayo to sai a kirga dukiyar sai a kirga dukiyar ta kai nisabi to yanzu wannan shekara ba za ta da bata zakka ba ta fare sai shekara ta kewayo mata to idan shekara ta kewayo lokacin za a kilga sai a fitar zakka a wanda ya kamata ba abu akwai sauki kenan ko kuma abu ne mai dan karan sauki ba sai dai wallahi wasu ba su fitar da kyawu ba su ma fitar da ita ba su ma fitar da ita kwata kwata sai wata shekara sai wata shekara saboda ai lokacin da ka fitar da ita yanzu idan aka shekara idan ka zo shekarar to ai bata duke misabin bai kai ba shekara ana aiki da disabin ya kai shekara da shi ne ake aiki ba da dukiyar ba mun bace karatun wannan takaitacce abin da ya kamata kenan sai dukiyar ta kai shekara sai ta kai nisabi ko mutum ya zama to musulmi mai hankali ba mai hankali ko mahaukaci ma zai za a fitar masa da a ce gashirin mutum da dukiyarsa kuma ya haukace to za a yi fitar masa da zakka a cikin dukiyar baliki to sai cikin abin da ake fitarwa zakka muka ce abu guda hudu ne ko dabba dabbobi ko kuma tsabar abin da aka noma ko kuma kuɗi ko kuma harkar kasuwanci to mu fara da noma da da kiyo so da galiban makiyaya ne ko galiban makiyaya ne kuma shi malam ya kasau da su ai a can abin da suka fi shahara akai shine kiyo da noma yasa malam ma zai fara mana da da kiyo sai ma ce wahiya al-ibnu al-ibl wal baqr wal ghanam ma'lufa eh sune dab abin nan raqumi da saniya shanu ko da raquma da shanu da kuma dabba kanana dabbobi tumaki da awaki ma'lufa wanda aka tirki wanda aka turki aw sa'ima amila ko kuma a'a wanda aka tura wajen kiyo wanda ka kaita ka ba bahilla ce a daji ya jinga kila kula maka da ita to ita ma ana fidda mata zakka wanda ka turke cikin gida ita ma kana kula da ita kana kiyo ta cikin gida ita ma ana hidda mata zakka ta daji ana fitar mata da zakka kaka ce a'a waccan ce za a fidda ma zakka ba da wannan ba duka za a hada duka za a fitar musu zakka aw muhmala ko da aka saki ma sake da take ita take kiyon kanta wasu akwai dabbobin da suke kiyon kawunan su kamar mi raƙumi kamar raƙumi shike kiyon kansa wala tajibu fi ghayriha min al-khayl wal bighal wal hamir wal raqiq baya halitta a fitar da zakka daga dawaki doki ba fitar da doki zakka in ka tara dawaki sun suna tabo birnin Qudus ba a hida musu da zakka haka alade afan ba al-bighal al-fadari alfadari ba a fitar masa zakka wal hamiri da kuma jakkai ba a hitar ba a fitar wa jakkai da zakka war raqiqi da kuma bawa mutuna da bayu yace to zai fitar zakkar bawa a ba a fitar da bayu zakka ba a fitar da zakkar bayu sai da shi bawa a intar da shi wala fi mutawallid min az-zab'i wal ghanam ko kuma jari abinda aka haihuwa na daga cikin iyan gazal abin nan barewa jaɗiyan barewa da kuma ɗan ƙananan awaki ba a sa da su cikin lissafi ba a sa da su nan ba a yi da wasu ka bawa in kana da bayu ba za ka yi da wasu da zakka ba ba za a yi tarwa abin nan dawaki da alfadarin ne da jakkai ba zakka da kuma ɗiyan barewa da kuma ɗan ƙananan awaki ba a fitar musu da zakka وشروط ذلك شرط امتداد زموس زكاة أن تكون وجوبها أن تكون نصابا كاملا ملكا كاملا إذا منتو تاكي نصابي تككي ya kai adadin abin da ake da bukata kowace dabba akwai abin da ake so ta bukai na adadi kuma ya zama to ya hawalan abin dukiyar ta kai daga haihuwa ta zawa lokacin da za a fitar da shekara daya ko kuma da wannan ake lissafi ma amaji isa'i tare da tahiyar tare da zawo wanda zai karba kusan da ana turawa ne a ce a amso take amso zakka to mun yanzu masu kudin suke raba kayan su ko to laihi ne mutun ya raba da kansa laihi ne mutun ya fitar da dukiyar zakka sai ya fitar da raba da kansa sai mu ta irin wannan lokacin da babu gwamnati ta musulunci ba bai ba laifi amma lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka tattarawa ake duka duk abunda da kauyuka gaba dai sai ai kasafi su wani a bashi ba ba wani haka sai a raba kun bai ta ko masha Allah in kana in kana in har akwai wanda ke karba in babu wanda ke karba kenan shi mutum shi zai kula da lokacin da yake yake yake kula da hidda zakarsa to sha'anin raqumi a fara da raqumi raqumi daga nawa zuwa nawa ke fitarwa zakka na'am idan mutum ya aje raqumi amali daga ɗaya har zuwa hudu duk ba a da wasu zakka idan mutum na da raƙumi guda hudu to ba su da zakka to ai kuma ka san raƙumi guda hudu kuɗi ne ko to kaddara nawa za ku ba raƙumi kuɗi misali don raƙumi zai kai nawa ɗari nawa ɗari biyar ya yi ɗari biyar a yi ɗari biyar ɗari biyar so so hudu eh aji ba dogo bi miliyan miliyan biyu to a wannan a da kuɗi ne da suna da zaka amma raƙumi a nan shi bai da zaka to sai sun kai raƙumi biyar idan mutum ya ajiye raƙumi biyar in ka da raƙumi guda biyar to lokacin mutum zai ba da zakar sha tunkiya guda tunkiya za ka ba in ka da raƙumi biyar daga raƙumi biyar shidda bakwai takwas tara duk tunkiya za ka bayar guda ɗaya ya jama a ba ba ba da goma ba bakin tara eh baji ba baji ba eh dubbiyar guda ake dubbiyar guda ake fitar masa yanzu daga raƙumi ɗai zawwa hudu ba su da zakka amma daga biyar zawwa tara sar da ka tunkiya ɗaya daga goma zawwa sha tara tunkiya guda biyu daga sha biyar zauwa sha tara tinkiya uku daga ishirin zawa 24 eh sai mutun ya bada tinkiya tinkiya hudu ko kun fahimta kaga abu akwai sauki wallahi a ce tirgira kumi 20 ka Allah ya sauka wa dumma saboda Allah ya sarrafa mutun da kudi shi alina eh ba haka bane wa innahu li hubbil khairi la shadid dan annabi adam game da son kudi Allah ya ce wallahi mai tsananin bukatuwa ne wato game da kudi sai shi mutu na'am ana rantar raƙumi ana rantar raƙumi wanda yake amali mun fahimta ko masha Allah wannan shi abin da ake fitarwa da bangaren bangaren raƙumma bangaren raƙumma har zuwa ka kai ka kai zuwa eh kana ƙara adadin suna ƙaruwa kana ƙara adadin suna ƙaruwa ne mun fahimta a ga musulunci akwai sauƙi gare shi to mu kuma eh sai sai eh kudin akuyar zai bayar ko ya sai akuyar ya bayar ai shi ba sharadi ban cikin zakka sai ka ka fi cire ka ba kowa eh a'a ai za bara ba a zancen muraban ma eh in zai bayar akuya zai bayar ma shi ma ce shatun jazza jazza'atun qosassa mai kiba kakka doki raban ma amali ka bayar Allah bai su eh in zaka bayarwa ka bayar da abin da kake iya kai in aka baka zaka karba kun fahimta masha Allah mala ce wa hiya ma awfat sanatan kamila kuma da shari'a ta zama to ta cika shekara daya ita wannan tinkiyar da zaka bayar ta zaman to ta cika ta cika shekara daya eh a inda ake inda ke da ku akuye suka yawa akuye zai bayar tuluk san san duka ba su da ba wata tsereya tsakanin su shati dai abu da mutum zai bayar a tunkiya zai bayar tunkiya ai ta ce kishiyar rago ko to ita mutum zai bayar malaki cewa wa fi thaniyati min wa fi thaniyati min adh-dha'n in kana fil balad adh-dha'n in garin da ke da kai bisashe ne kasa akwai wanda ba su da awaki wannan ba akwai zonki ne su ba su da wanga awaki to in tumaki ke da kai tumaki in akwai tumaki da awaki sai ka bada tumkiya in kuma ba ku da tumakin awaki ne gare ku tumi za su bayar sai bada akuyar mun fahimta wannan shine abin da malai yake so mu gane mun hararo abin masha Allah mala ce wal ma'zu sawa bai tada tinkiya da kuyar tinkiya duka a wannan bangaren dai ne aw da'alu aghlab sai dai in abun tinkiya ta fi yawa a wurin sai a bar tinkiya amma idan kana al ma'zu aghlab fashatu minhu ila tis to zai bada tinkiya ya bada akuya irin akuya ce ta fi yawa in garin akuya ce ke da kai ba su tumaki sai akuye sai bayar da akuya to haka abun yana karuwa fa'iza balagat ashara fiha shatan in ya kai suka kai goma zai bada tunkiya biyu ila arba'ati ashara fa'iza balagat khamsata ashara fiha thalath shiyahin ila tis'ata ashara fa'iza balagat 20 fiha arba'u shiyahin ila arba'i wa 20 fa'iza balagat 25 fa ila 35 fa fiha bintu mahadin to bintu mahadin shi wa hiya allati dakhalat fi sanati thaniyah in zai bayar sai ya bada ta shekara shekara biyu wanda ta kiran ta fi waccan kuɗi ko to ita zai bayar in suka yi nawa in suka yi ishirin da biyar in ya kai raƙumi ishirin da biyar to in zai bayar sai ya bayar da tumakin da suka yi shekara shekara biyu eh mun fahimta haka zai ta yi haka za ya ta yi Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu to taimake ku anan saboda wannan karatun na na zakka so cikin duk karatuka da muke ba mu taba a dauko babi na zakka ba ko mal abba shi yasa akwai bukatar dole a dinga tsaya ana fayyace ababi yanzu zaka duk me me rabun ma to idan Allah ya je kilgara ko bisa nawa ne sai ya fitar da haƙin Allah ya ba wanda ya kamata a baiwa kusan lokaci mal abba na dauke sallah yayi karatun da na zakkan insha Allah so muke duka littafin masa darasi ba darasi na wakilin yanzu na 25 so da ke mu darasi 30 mu ƙara littafin Allah ya yarda Allah subhanahu wataala ya dace da mu to mu kwana a nan sati mai zawwa sai mu zo mu ji mai saniya da mai tumaki shi kuma ya zashi shi fitar da tashi zakkar saboda na ga alamar akwai masu kiwo ƙuri da gaske a wannan huri kakin a zo da masu kuɗi kasa mu gai su kuma nawa ya kamata a fitar kuma kusan kwanan ga an ƙare ana ta girbi ko shi ya kamata ma a yi na masu girbin nan wallahi ya kamata a yi bayani masu gujiya buhu nawa a fitar a ba bayan Allah haƙƙin Allah mana hatsi nawa in kai zaka fitar duka sati mai zawa insha Allah za mu tattauna akan wannan Allah ya datar da mu ya sanya alkhairi da albarka cikin abin da muka faɗa na'am tafaddal eh eh dan ya zaman to ba a juyawa dukiya ana fitar ana fitarwa dukiya zakari wanda ake juyarwa wanda ake juyarwa amma in ba a jure ta in ta kai nisabin za a yi za a cire zakar me zai hana me zai sa a aje dukiyar ashe sa ubangi subhanahu wataala ya sage shi maraye ba shi bane karamin misalin karamin yaro maraye to Allah sai ya ce a baiwa du a ba wani shi ya juye dukiyar su wa kudi ba aje su haka da in ba in bariki wake kudi banki aje juyawa ake da su dala ta jayo dala ko ta jayo eh in dala za ta dinga jayo dala ai kudi ne malam yanzu in ka da miliyan guda sai a ce duk miliyan za ta jayo miliyan duk miliyan za ta jayo miliyan to tsammanin ka miliyan goma su kuma za su yayo miliyan goma kaga in ka samu miliyan biyu ta jayo miliyan miliyan guda ta jayo miliyan guda sai ta shi miliyan biyu sai ka tsara zubawa sai su jayo miliyan hudu kenan sai su zama miliyan hudu haka ake ba a bari kuɗi ba a juyar da su eh wannan ba a bari wannan da ganganci ne a je kuɗi a zuwa banki a ta wata ran taɓa kira na su banki suka ce wai malam ka na ji mu zaka ne ajiyar ta musu kai in an kwashi na aka aje kuɗi yanzu kuɗi kasuwanci sa su ake cikin hannun jari a ta kasuwanci da su eh Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu na'am a shi kiran tamoyin Allah subhanahu wataala ya samu wani lafiya kuma ya bamu ikon tsayuwa akan addinin sa ya samu kyautata a rayuwa Allah subhanahu wataala ya tarbike mu da yin wannan aiki har zuwa mutuwa kurakuran mu Allah subhanahu wataala shi yahe muna wannan kasar ta mu ba za mu manta ba kullun sai mu sata addu'a dan ba ma da inda ya fita ba ma da abin da ya fita ya sai dai addinin mu daga addinin mu ba abin da muke kauna sai wannan kasar to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mata zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya ƙara mana aminci a duk abin da muke jima tsoro Allah ya kare mu da shi wa'annan jagororin mu da Allah ya jagorantar mu da su a wannan kasar Allah subhanahu wataala ka sa musu jin tsoron ka a zuciya ka ba su iko taimakawa talakawa mu kuma ka ba mu iko musu biya biya gwargwadon hali subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته